أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babu istimal bakar lil hirasati babu yin amfani da shanu don noma na'am yin amfani da shanu don noma
da sani muhammad bin bashar da suna gundaro da suna shubatu an sa'id bin ibrahim bin abdurrahman bin awfin az-zuhri قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce
بينما رجل راكب على بقرة game ka wani mutum yana kan wata saniya نعم التفت التفتت إليه sai saniyar ta waiwayo gare shi فقالت ta ce da shi
نعم لم أخلق لهذا ni ba an yi ba ne don a ringa hawana ba an yi ni ba ne don a ringa hawana
ولقت للحراسة an yi ne an yi ni ne don in noma don a yi noma da ni shanu asali ba dabbobi ba ne wanda suke za a hau su نعم a dabbobi ne wanda za a yi amfani da su a wasu abubuwa na amfanin kamar noma نعم to
نعم
wato Kala.
da ya faɗi haka da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai mutane suka ce a subhanallah abun mamaki ashe saniya tana magana saboda hadisin ya nuna cewa ha- saniyan nan buɗe baki ta yi ta faɗi haka to mutane wanda suke wajen sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai suka ringa mamaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce آمنت به أنا وأبو بكر وعمر da ni da abubakar da umar mun gaskata wannan magana mun yadda cewa saniyar ta yi magana wanda sannan abubakar da umar duk ba sa wajen ba sa wajen amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun ma sun din ba sun ba da gaskiya da haka
وأخذ الذئب شاة shi yasa hadisin wato ya kunshi ma'anoni da yawa daya daga cikin ma'anar da hadisin ya kunsa shine matsayin sayyidina abubakar da matsayin sayyidina umar wajen gaskatawa cewa ba wani abu da zai zo daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce sun wata inda inda ko kaka wajen gaskatawa annabi yana zuwa da abu nan take suke gaskatawa wannan yasa suka tsere duk sauran sahabbai a wannan bangaren ba wanda yake ya kai kamar su a cikin sahabbai Allah ya kara da a gare su gaba daya to نعم وأخذ الذئب شاة kuma wataran kura ta kama akuya مم. فتبعها الرائي a sai mai kiwon dab- a awakan nan ya bi a, kurar فقال الذئب sai kurar ta ce da shi من لها يوم السبوء to wannan awakai naka da a yau kace kai za ka biyo ni don na ɗau ɗaya waye zai kare ta waye zai kare wannan awakan ranar zakoki
يوم لا رائي لها غيري ranar da ba wani wanda zai mata kiwo ba wani mai kiwo gare ta in ba ni ba wato sanda rigimu suka yi yawa kenan a inji wasu malaman suka ce ana nufin wakacin da rigimu za su yawaita ya zama ga garke na dabbobi a jeji amma ba mai kiwon ko mai kiwon an kashe shi ko ya gudu saboda tsoron wani abu ko an sace shi ko dai abu ba da yawa wanda a yanzu ana ganin wasu daga irin wannan ana ganin wasu daga irin wannan abubuwa
قال ya ce آمنت به sai أنا sai wanda وأبو suke بكر wajen suka ce وعمر a subhanallah yanzu kura ma ashe tana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar نعم na ba da gaskiya da cewa kuran nan ta yi magana haka ma Abubakar da Umar duk sun ba da gaskiya
قال أبو Abu سلمة Talab ibn Abdurrahman ibn Auf yace وما هما يومئذ في القوم a san da aka yi wannan magana da Abubakar da Umar duk ba sa cikin mutanen مم. باب إذا قال a wato babu idan ya ce idan mutum ya ce wato Iki fili wanda yake gonatar shi da yana hali.
da bu- dabbobi am, yana da gona ta bishiyoyin dabino sai ya kira wani ya ce abinda nake so ka isar min wahalhalun kula da bishiyoyin nan na dabino Mhm.
Au gairihi.
koko wahalhalun kuna da wasu bishiyoyin ba na dabino ba kamar na inabi ko na zaitun cewa gashi a ka kula min da su wato shirukuni fi samari in ya so idan a- aka sauke ko aka girbe abinda aka samu sai mu raba ni da kai ga tsarin da za a bi wajen rabawa ko ka ɗauka shi a kasa uku ɗauka shi biyu ka ɗauka shi ɗaya ko a kasa biyu ɗauka shi ɗaya ka ɗauka shi ɗaya to eh, me hukuncin irin wannan
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم mutanen madina sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallama أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة
ikisin Na'am.
bainana Na'am.
ka raba da benanmu tsakaninmu da 'yan uwanmu wanda suka yi hijira Mm.
bishiyoyin nan na dabino ka raba ka ba su rabi mu kuma mu ci gaba da kula da rabi sun nuna wato su dinnan musiruna ne ala anfusihim yadda Allah ya sifanta su wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa نعم. قال لا manzo Allah ya ce a'a ba a yi haka ba ba a yi haka فقالوا ba suka ce تكفون su المؤونة mutanen madina suka ce domin hajirai wanda suka yi kaura daga makka zuwa madina to yanda za a yi kenan tunda da mun nema a raba da binan ya zama kuna da rabi muna da rabi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi haka ba to ku zo ku ku ringa aiki a gonakin ونشرككم في الثمرة in ya so mai tarayya da ku a cikin bishiyar نعم قالوا سمعنا وأطعنا a wato su- sai mutanen makka suka ce sun ji sun yadda sun karba ashe kenan a iya tarayya wani da gona ta dabine ko ta bishiyoyi wani kuma ya zo ya aiki kula da su in ya so 'ya'yan bishiyoyin nan da aka ɗiba a raba bisa yadda aka tsara haka ɗin ya halatta wanda a, wato irin wannan akan kira shi musaƙati musaƙati نعم باب قدي شجر والنخل babu hukuncin yanke bishiyoyi da kuma dabinai idan ya zama akwai buka- bishiyoyin dabino ya shi yasa wani hali ɗin yana daga arful ah, hasi alal ami نعم tunda a shajarar ɗin ma bishiyoyin sun ah, dabinan sun shiga مم.
idan ya zama akwai maslaha ko akwai wata bukata a iya yanke bishiya ko dabino asali shari'a ta zo da cewa gwamma a gyale bishiyoyi مم.
bishiya a bar a kyale ce ba a bar a ce za a ringa sassarewa ba sai fa idan ya zamo akwai wani dalili wanda zai sa a sare din to a sannan kuma sai a dubi maslahar sarewar a rinjayar akan maslahar barinta amma ita bishiya dai a kowane hali in aka batta takan yi rana takan yi rana sai dai wani lokacin yakan zamo abinda za a yi da ita din in an sare to koko da abinda za a iya samu daga sare ta din ana hangen shi ma har ya fi waccan ranar da za ta مم.
koyaushe da shari'a a komai ana duban maslaha نعم وقال أنس anas ibn malik ya ce أمر النبي صلى hadisin الله da عليه anan وسلم buhari ya kawo shi mu'allaki amma a can baya a kitabu salati ya kawo shi muttasili ya kawo shi da isnadinsa anas ibn malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni بالنخل فقطع da bishiyoyin da bino da suke gurin da zai masallaci sai aka yanyanke bishiyoyin da bino na aka sassare
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه Mm.
عن النبي صلى الله عليه وسلم ya ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdan umara ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه حرق نخل بني النذير cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokkona bi- bishiyoyin da bino na banun nariri sanda aka tsare su wanda har akan haka da wasu suke cewa ai hakan ba banna bace ba banna bace sai Allah ya saukar da aya cewa duk abin da aka yi daidai ne Allah ya yarda ma qada'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wa li yukhzi al fasiqin ai an shirya da haka ne dan a kunyata a, kangararru yahudawa Na'am.
da a kunyata su Mm.
da suna takama da wadatar su suna ganin su waye isa ya taba su to ga ainin wadatar tasu ma ko babban abu da suka fi kawo da shi a wadatar tasu an zo ana konawa an zo ana ana sarewa sai kaka kuma
waƙaɗa ya yanke bishiyoyin
wahayal boyaratu ita ce garin da ake kira buwaira ko waje ne a, wato waje ne sananne buwaira din a garin banun narere na'am wala ha ya kula hassanu akan haka ne hassanu yake cewa wa hana ala sarati bani lu'ayyin hariqun bil boyarati mustadiru harikun gobara mustadiru da ta kama gadan-gadan bilbuwaira ce an gwabuwaira hana abin wato ya yi sauƙi ya wato alawar sarati bane lu'ayi musu shugabannin bane lu'ayi abin wato sun rasa yadda za su yi da shi manyan su su yahuda am kafirai wanda da suke nuna wa yahuda wannan kafirin laraba da suke nuna wa yahudawa cewa an taba su su ma za a ga abin da za su to amma ga shi suna ji suna gani an taba yahudawan ba su yi wani abu ba wannan baitin malamai suka ce gaba ɗaya a cikin mudawwana ta suhununu shi kaɗai ne baiti da ya zo na waƙe bayan shi ba wani baiti na waƙe da ya zo a mudawwana suhununu a wani malami yake cewa asbatu fi mallahu ilmun bila adabin ومن له أدب خال عن الدين أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا كبيت حسان في ديوان سهنوني يعني كبيت حسان في ديوان سهنوني شي جامع سيد بهاري akwai baitoci da ɗan dama wanda sai dai ahmad suka yi musamman ya ware su akwai risala wadda sai dai ahmad suka yi ɗaya daga cikin manyan malamai na ɗariƙa tijaniya ya yi akan irin baitoci da suka zo a cikin jami'u sahihi na buhari ya tara su a waje ɗaya to wanda wannan ɗaya ne daga ciki amma ya tabbata wana wannan ne kaɗai a ciki ba wani baiti a ciki in ba wannan ba to
babu shi ne shi wanda yake cewa a yanzu rayuwa ta sauya ya zamo yana cikin mutane za ka samu mutum da ilimi amma ba ladabi ko kuma ga ladabin amma ladabin na iya tafiyar da duniya ba ladabin addini ba shine asbatu fi man lahu ilmun bila adabin wa man lahu adabun khalim min addini wa an addini asbatu fi gariba shakal yake cewa an ya zamo shi kamar bako a cikin su mun fari da shi daya ya zamo kamar wannan baiti na hassanu a littafin nan na suhununu yadda wannan baitin shi kadai ne a littafin to shi ma shi kadai ne yake faɗa a zamaninsa to babu wannan babi ne wanda ba a kawo tarjama ba ba a kawo akan menene babin ba da Allah yana cikin wanda aka ce Buhari ya yi yana nufin ya sanya tarjamar amma kuma bai samu sanya tarjamar ba har Allah ya karɓi ransa
حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنزلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال Rafi ibn Hadijin ya ce, كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا Mun fi duk sauran mutan Madina yawan gonakai, gurin noma,
كنا نكر الأرض بالناهية منها muna an ba- mun kasance muna ba da hayar ƙasa da wani ɓangare na ƙasa musamman wanda yake an ambata.
لسيد الأرض A ce wannan ɓangaren shine na mai gona. sai قال a ce ga, ga gona ka zo ka noma amma duk abin da ka noma a nan ɓangaren na mai gona ne kai kuma na sauran ɓangarori to naka ne haka ake yi da can kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam madina
قال a rafi ibn hadijin ya ce فبما يصاب ذلك so da yawa shi inda aka ce na mai gidan ne sai ya zamo amfanin wajen shukar wajen ta lalace ba ta yadda ake so ba
وتسلم الأرض amma sauran gonar duk abin da aka noma ya kai yadda ake bukata ya zama kenan shi mai gona ta shafe shi shi ko wanda ya zo ya aiki ya samu
ومما يصاب الأرض wani lokacin kuma so da yawa sai ya zamo duk sauran gonar amfanin ya zamo bai kai ba ويسلم ذلك amma nan iyaka wajen da aka ce shine na mai gida mai gona wajen ya zamo ya fi irin yadda ake bukata sai zamo shi mai aiki ya yi aiki tsawon damina ko tsawon wakacin aiki amma bai samu komai ba abinda aka samu na mai gona ne tunda a inda aka ce nasa ne ya banya ta kai ko amfanin gonar ya kai
hanuhina to aka hana mu daga irin wannan aka ce a daina a daina
wa amma zahabu wal wariqu amma a ce a ba da hayar ƙasa a ba da hayar gona bisa cewa shi mai gonar za a biya shi da zinare ko a ba da hayar gona bisa cewa mai gonar za a biya shi da azurfa wato da dina- da darahimai alam yakun yawma izin ba mu saba da yin haka ba a sannan shi yasa da aka ce an yi hani daga a ba da sorin ƙasa akan irin wannan da aka faɗa ne amma ba akan cewa a ɗau kuɗi a bayar a karɓi hayar gona don a noma ba ba akan wannan aka yi hani ba
babul muzara'ati fi shadari babu daidai ne mai gona ya ce da wani ka zo ka noma gonan nan in ya so abin da aka samu mu raba wa nawihi da abin da ya kama da haka wa qala qais bin muslimin a kasar muslim ya ce ana abi ja'farin ya karbo daga abi jafar muhammad ibn ali ibn husain al-bakir yakan annabi sallallahu alaihi wasallam No.
qala a muhammad al-bakir yace abu jafar as-sadiq yace ma bil madinati ahlu bait hijratin babu wani gida a madina na muhajirai ba wani gida a madina wanda yake na muhajirai illa yazra'una ala sulusi sai ko sukan yi noma a ba su sulusun abin da aka samu wa rubu'i ko rubu'in abin da aka samu
wa zara aliyun sai da na ali allah ya kare da gare shi ya ba da gonarsa an noma bisa cewa za a raba abin da aka noma tsakaninsa da wanda ya noma
wa sa'd bin malik haka nan sa'aduna malik shi da sa'aduna abi wa kasir
wa abdullah ibn mas'ud da abdullahi ibn mas'udin wa umar bin abdul aziz wadda hadisan eh, na mutum uku nan da aka faɗa duk ibnu abi shaibata ya kawo su da isnadi cikakke a musannaf nasa haka nan sai na umar shi ma dai ibnu abi shaibata ya kawo da isnadi cikakke
wa umar bin abdul aziz da da umar ibn abdul aziz shine shi ma aka ce umar ah, shi ibnu abi shaibata ya kawo isnadin wal qasim haka nan qasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq ɗaya daga cikin fuqaha sab'atu na madina shi hadisin sa abdurrazzaq ne ya kawo shi da isnadi shi ma dai a nasa littafin mai suna musanna
wa urwat bin zubairi da urwatu ibn zubairi wa alu abi shi bakarin ma ibn abi shaybata ya kawo da isnadin haka nan kuma iyalin gidan abi bakar
wa alu da umara iyalin gidan sayyidina umar wa alu da aliyin iyalin gidan sayyidina ali wanda shi ma dai hadisan nasu ibn abi shaybata ya kawo su da isnadi wa bin Hakanan sirina Muhammad ibn Sirin shi hadisinsa Sa'id ibn Mansur ne ya rawaito shi.
wa qala abdurrahman bin al-aswadi Abdurrahman ibn al-Aswad yace kuntu usharuku abdurrahman bin yazida na fi kasance zar'i ina tarayya da Abdurrahman ibn Yazid a noma. Mukan nakan noma in ya so abinda aka samu mu raba.
wa amala umarun nasa Sai da Umar ya ba mutane gonakai su noma ala in ja umar bil bazari min indihi bisa cewa idan gona ta Sayyidina Umar kuma ya kawo iri shine da gona shine da iri falahu shadaru to sai a raba noman su aiki ne kawai nasu to sai a raba abin da aka samu gida biyu shi ya ɗaurabe su su ɗaurabe
wa in ja'u bil bazari idan ko su suka kawo irin falahum kaza to su za a ba su kaza wato fiye da rabi wanda irin wannan na ƙarshen akwai saɓani tsakanin malamai a game da ingancinsa malikawa dai a zancen da ya fi shura daga gare su shine cewa haka ba daidai ba ne a ce shi wannan gona ce kaɗai tasa wannan shi ke da aiki shi ke da iri to an irin wannan ya abu to abinda za a yi kawai shine sai a ce shi wanda ya noma na ya biya mai gonar kawai kudin hayar gona na amma ba a ce a raba ba tunda mai gona kawai takama yake da gona eh, wanda irin wannan fahimta ta malikawa a yanzu da yawa akwai masu mata jinjina musamman a kasashen da ake noma ko kasashen da masu ra'ayin gurguzu suke eh, a cikin kasashen musulmi cewa to ai daman wannan shine abin yi ya za a yi wani kawai da gona don yana da gona kawai ya ce wani da aiki da kawo kayan aikin a ce amma kuma a ƙarshe wai a raba A'a, sai dai a biya shi kuɗin haya to sai dai a biya shi kuɗin haya gonarsa kawai amma duk abin da aka samu na shi mai aikin ne wanda shi tunda irin nasa ne irinsa ne aikinsa ne to
wa qala al-hasan hasan basri ya ce la ba sa an takuna al-ard li ahadihima ba laifi ƙasar ta zamo ga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi muzara'a tsakaninsu aka da muzara'a tsakaninsu fa yunfiqani jami'an amma zamo su kashe gaba ɗaya a ce irin su kawo tare
فما خرج هو Abin da ya zo- بينهما ya zamo tsakaninsu ورأى ذلك الزهري zuri ya ga wannan magana shine abin da su ma malikawan suka riko da ita وقال الحسن hasan basri ya ce لا بأس أن يجتنى القطن على النسب ba laifi a ɗashi auduga wato a cire auduga bisa cewa shi wanda ya ciran za a ba shi rabi akwai wasu nau'i na noma wanda su wahalar da take cikin cire su ta fi wahalar yin su ma gaba ɗaya kamar Mm.
mafi girman wahala a cikinsu shine cirewa kamar auduga a wasu guraren ko sana'o'i na auduga yakan zamo a cire ta ba ƙaramin aiki ba ne duk abin da za a yi a baya kafin wakacin cirar sai ya zamo kamar gyara ne in aka kwatanta da wahalar cirewa to kamar wannan aka ce ba laifi a gama nomawar in ta yi wajen cirar wanda shine aiki mai wahala a samu wanda zai cira a ce to duk abin da ya cira rabi nasa ne rabi na wanda ya noma auduga
وقال إبراهيم ibrahim naha'i ya ce وابن سيرين da ibn sirin وأداء da da'un والحكم a ko kama a nan musamman kama a kurmi akwai wani nau'i na noma wanda yake kama haka yanzu kamar eh, nau'i da yawa na ah, wato leman zaki Eh, to cirarsa ta fi duk sauran aiki Eh, yanzu saboda cirarsa ba karamin aiki ba ne kaya ce a cikin kaya ake da kyar mutum duk ya wayi gari duk ya daddauje jikinsa garin garin curowa kaga ya zama kenan cirar tasa ta fi kowata wani aiki nasa wani ma sai ya zamo gaba ɗaya gonar ah, leman zaƙin zuwan da zai a shekara bai fi sau ɗaya ba ko sau biyu sai lokacin cire kawai Eh, wanda kuma wannan cirar ita ce babban aiki ya za a cire to ah, kaga kenan shi ma noma ne wanda yake cire shi ah, ya fi- ya fi zamowa aiki a cikinsa matuƙar da ya riga ya ka- ya kama نعم kafin ya kama ne in ana renon sai girma to shine shi ma nan akan yi aiki to
والحكم
waƙalal إبراهيم ibrahimun naha'i ya ce Wa Ibn Sirina.
Ibn sirin وأداء da dawun abin rabahin والحكم da kan mubnu utai bata da والزهري zuhuri da وقتادة katada لا بأس أن يؤدي الثواب بالثلث ah, ثواب ba بالثلث ba laifi mai auduga ya ɗauki audugar ya bayar ga wanda zai kaɗa ta ya mai da ita zare ya saƙa ta in ya so in ya saƙa a ce ya ɗau sulusun abin da ya saƙa ko ko shi eh, ya ya ɗau sulusani ya ba ainihin mai audugar sulusi Awon awon rubu'i.
rubu'i da ونحوه abin da ya kama da haka
وقال معمر ma'amaru ya ce لا بأس أن تكون الماشية على الثلث ba laifi dabbobi a kula da ita bisa cewa duk abin da ya ƙaru na dabbobi za a kasa uku shi wanda ya kula da ita ya ɗauka shi ɗaya shi mai dabbobi ya ɗauka shi biyu awon rubu'i Awon rubu'i.
ko ko rubu'i إلى أجل مسمى a zuwa ajali abin ambato
حدثنا ko إبراهيم بن kuma wato المنذري wannan wata hanya kenan wata hanya ko wata fasala da aka ba wannan shine cewa shi wannan dabba ta su ce shi ko wannan shi zai aiki da dabba to ga dabba ka je ka yi aiki نعم kana ɗaukan kaya kana kaiwa garuruwa ko inda ya kama in ya so duk abin da aka samu za a kasa uku kau ka ɗau kashi ɗaya Mm.
ni in ɗau kashi biyu me eh, dabbar kenan ko kamar a yanzu kenan mai mota ya ba da motar ga wanda yake amintacce cewa ga shi ka je duk abin da ka samu za a raba uku za ka ban kashi biyu kai ka ɗau kashi ɗaya to cewa irin wannan ma ba laifi a ji waɗannan malaman wanda dukkaninsu tabi'ai ne suka faɗa eh, ko kiyasi bisa abin da suka faɗa akwai wanda suke ganin haka ba daidai ba ne saboda akwai wani nau'i na jahala tunda dai ba a san nawa za a samu ɗin ba ta yi ma ya zamo ai ba a samu komai ba ta yi zamo ba a samu komai ba shi ko asali mu'amala an fi son ta zamo an tantance kowa yana hangen ga abin da zai samu na'am to
نعم حدثنا إبراهيم بن المنذري حدثنا أنس بن إيار عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره Abdullahi Umar Allah ƙara daga su ya bashi labari عن النبي ya صلى الله karɓi عليه daga وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam Amala cewa shi Haibara.
annabi ya yi mu'amala da mutanen haibara بشطر ما يخرج منها garin من تمر abin da ya من fito daga ثمر gareta min ah, samarin daga 'ya'yan itatuwa ne أو زرع ko ko noma wato 'ya'yan itatuwa da su ba duk shekara ake shuka su ba sai dai duk shekara ana ɗiban 'ya'ya ko ko noma wanda za ake yi shekara shekara in an yi sai dai baɗa a sake Ja, sarewa ake yi girbewa ake yi, sai kuma a sake shuka wani daga baya wanda shi wancan na farkon na 'ya'yan itatuwa shi ake kira musaka wannan ko na shuka wadda take ta zamani a, shi ake kira muzara wato wadda take daukan wani zamani ba koyaushe shuka take nan ba sai in an girbe a sake yin wata to muzara'a ake kiran irin wannan akadin to
فكان يؤتي أزواجه مئة وسقين ya kasance sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka kawo daga haibara din nan sai ya dau wusuki ɗari ya bayar ga iyalinsa
ثمانون وسق تمر a wato a cikin wusuki ɗarin din nan tamanin na dabino وعشرون وسق شعير ishirin kuwa na sha'ir wusuki na sha'ir
فقسم عمر خيبر sai da na umar allah ya ƙara da gare shi sai ya raba haibara tsakanin sahabbai
فخير ya ga cewa a kori yahuda wannan na haibara نعم a kori yahuda wannan tun da daman sanda manzala ya basu ya faɗa musu cewa za mu kyale kuku yi wannan aikin yadda allah ya nufa yadda muka ga ya dace zamanin sai da namar ya ji tsoron makirce-makirce irin na yahudawa ya ce to abinda yake akwai tun da dama yarjejeniyar da aka yi da ku ba ce har abada ba an ce zuwa yadda aka ga ya yi to ya yi ɗin yanzu Mm.
Kun sa ku tashi ku haɗa ina ku ina ku ya ga cewa tunda ga mutane sun ƙara yawa a madina a da can zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen da yawan su bai kai haka ba amma yanzu in aka ce mutanen madina kansu su ringa zuwa kula da gonakan na haibara za su iya saboda mutane sun ƙara yawaita shi yasa sai ya raba haibara ɗin tunda akwai wanda za su iya tsayawa da aikin to wahayya fahayyara أزواج النبي صلى الله عليه وسلم sai ya baiwa matan annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi أن يقطع لهن من الماء والأرض cewa su ma a wajen rabar a raba hasu نعم a ba su da ƙasar da ruwan da ake ban ruwa
أو يمري لهن ko ko a'a su kada a ba su ƙasar kada a ce za a raba ƙasar da su amma abin da aka saba ba su zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ci gaba da ba su
فمنهن من اختار الأرض wasu a cikin matan na manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ce su sun gwammace a ba su ƙasa a cikin matan na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka ce su sun gwammace a ba su ƙasa ومنهن من اختار a الوسكى cikin matan kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda su suka ce sun gwammace a ci gaba da ba su abincin wusukin nan yadda aka saba ba su
وكان عائشة اختارت الأرض sai da Aisha Allah ƙara dagare ta ita ta zaɓi cewa a ba ta ƙasa Eh, ta zaɓi cewa a ba ta ƙasa مم. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة babu in aka yi muzara mai gona ya kira wanda zai aiki suka yarjejeniya sai zama ba a sharɗanta wasu shekaru sanannu ba to ya tsarin yake
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال abdullahi bin umar allah kare ta gare su ya ce عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da mutanen haibara akan cewa duk rabin abin da aka samu zai zama nasu rabi na musulmi
min samarin daga ‘yan auzarin itatuwa ne ko daga shukoki wato wanda ba a ayyana shi zuwa shekara kaza ba sai zamanin sai- a, sai na umar da ya ga cewa bara a tashe su aka tashe su wanda kuma har gobe yahudawa a tsarinsu a shirinsu da cewa sai haibara ɗin nan ta komo hannunsu yasa duk abin da suke yi suna hangen irin wannan cewa duk wuraren da da suke nasu a ƙasar larabawa ai sai sun dawo hannunsu Eh, su yasa duk eh, kutungwilar da suke yi a kan su cimma wannan ne to babun babi حدثنا علي بن عبد الله To.
حدثنا سفيان قال عمرو قلت لداوس لو تركت المخابرة
ai da ka daina ba da gona a noma ko karɓar gona ka noma akan cewa za a raba wanda irin wannan ake cewa muhabara
فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم abin da نهى yasa na عنه ce da ka daina da yafi saboda wasu suna faɗa cewa ai annabi ya hana yin haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai bane dan kana da gona ka ce zaka ba wani ya noma a raba abin da aka samu a gona
قال sai ya ce أي أمر kai amu إني أؤتيهم وأغنيهم ni ba su din da nake ina ina ba su ne kuma ina wadatar da su ina ba su aikin da za su yi ne shi yasa wannan wato wani abu ne da shi ya kawo shi ɗawus ba zai iya noma ƙasar ba ga wanda za su iya nomawa ba su da ƙasar kuma shi zai bukaci wani abu cikin abin da aka samu a ƙasar to yanzu don ya ba su su noma akan cewa a raba abin da aka samu ba taimaka musu aka yi ba shi ma kuma ba taimaka masa aka yi ba kaga kowa an taimaka masa shi ko rayuwa ai sai da taimakawa eh sai da taimakawa yanzu ta yi shi yace zai ba su noma kyauta yanda wasu ke gani kenan cewa su noma duk abin da suka samu nasu ne ba sai sun ba shi komai ba to shi kuma ta yi ai yana yana da tasa bukatar eh ta yi yana da tasa bukatar wanda kuma shi yace zai noma noman ya fi ƙarfinsa in ya ce duk shi zai noma noman ya fi ƙarfinsa To amma yanzu in ya ba su ɗin suka noma aka raba abin da aka samu to ai kowa an taimaka masa mai ƙasa mai gonakai an taimaka masa su kuma manoman su ma an taimaka musu ya fi a basu ba inda za su noma su tozarta
وإن أعلمهم أخبرني kuma ka sani a cikin sahabbai wanda yake duk ya fi su ilimi shine ya faɗa min in ji ɗawo su يعني ابن عباس wanda yake nufi wanda Dawus yake nufi da wannan Abdullahi ibn Abbas رضي الله عنهما Allah ya ƙara yadda a gare su أن النبي صلى الله Abdullahi ibn عليه Abbas ya ba da وسلم labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama لم ينهى عنه bai hana yin muhabara ba bai hana cewa a bada gona ga wanda zai noma ba bisa cewa abinda aka samu daga noman a za a raba tsakaninsa da mai gona illa dai yaka akwai malaman da suke ganin da sharuɗa kamar yadda ɗazu aka faɗa cewa masalan duk su fada su ba da irin ko kuma mai gona ya zama shi zai ba da irin shi wannan ya zama aiki ne nasa ko aiki da rabin iri
walakin kala sai dai manzo Allah ya ce an yamnaha adukum akahu khairul lahu ɗayanku ya ɗau gona ya ba ɗan uwansa akan ya je ya noma duk abin da ya samu nasa ne to ya fi masa daga ya ce ya je min an ya yahuza noma alayya kharajan maluman Eh, da- zai karɓi wani amfani sananne akan haka cewa je kaka noma abinda aka noma ka kawo rabi ka ɗau rabi to a a ce an ban masa cewa je ka duk abin da ka samu a noman naka ne ya fi amma dan an ce abu ya fi ba a cewa ai ɗayan wanda aka fin ya zamo haramun zara cewa ya fi ne
babul muzara'at mal yahudi yanzu kamar wanda yake bin bashi to Allah dan wanda yake ake bi bashin ya kasa biya ba cewa aka yi dole ya saurara masa ba ko amma ma inda yanda za a a yanda ya fi za a yi ya ce ma ya yafe masa amma za a ce dole sai ya ce ya yafe masa wayan kana zo usulatin fa nazaratun la mai sura wa am tasaddaqu khairul lakum yasa dan ce wani abu shi yafi ba a cewa to ɗayan ai ya zamo haramun a'a Na'am.
wannan dai kawai yafi wancan bai kai wannan ba amma shi din ma ba haramun bane na'am
babul muzara'ati ma'al yahudi babin ai akadin muzara'a tare da yahudawa kana musulmi ka ba da gonarka ga yahudawa su cewa su noma abinda aka samu za ku raba
حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عبيد الله ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله manzana عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama ادا خيبر اليهودا ya ba da b- kasar haibara ga yahudawa على ان su cewa يعملوها su yi aiki a gonakan haibara ويزرعوها su shuka inda ake shuka ولهم شطر ما يخرج in منها ya so a ƙarshe duk abin da aka samu za a raba biyu a ba su rabi نعم باب ما يكره من الشروط في المزارعة babu abinda ba a so daga sharuɗa a muzara wato wannan hadisin da ya gabata inda yake fa ba a samu musulmin da za su iya tsayawa ba نعم sai su yahudawan amma idan akwai musulmi ai a sannan a ba yahudawan sai ya zan ba daidai ba wanda shine shi sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya hanga نعم ya ce da yahudawan su haɗa ina su ina su su bar ƙasar haibara مم.
tunda ga madina ta fara cika da al'umma musulmi wanda za a samu wanda za su tsaya da aikin nan a haibara sai ya sa meye za a sa yahudawa in akwai wanda za su yi aiki a cikin musulmi menene na ɗauko waɗanda ba musulmi ba su yi illa iyaka su ko wanda za su yi aiki musulmin ai wajibi ne su yi bisa sunan su musulmi ne a same su sun yi fiye da yadda wancan za su yi. a same su sun yi amana a ciki fiye da yadda wancan za su yi Eh, inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu amma ba a ce da kafirai na yi ba an kore su an ba musulmi abu kuma duk ya lalace a hannun musulmi Sai- sai da awar musuluncin amma ba tafiya bisa tsari na musulunci idan za a tafi tsarin musulunci ai musulmi ba wani a duniyar nan da zai wani abu ya fi shi gwaninta a ciki musulmi sai ya yi abu wanda ya fi na kowa gwaninta ya fi na kowa aminci ya fi na kowa kyau Ah, shi ne an yi musulunci inna Allah ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yut'inahu نعم باب ما يكره babu من abin da الشروط في المزارعة ba a so daga sanyawa daga sharuɗa a muzara
حدثنا سرقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة أن يحيى سمع حنزلة الزرق- الزرقية عن رافع رضي الله عنه قال rafi'u ya ce كنا أكثر أهل المدينة حقلا a ɗin madina ba wanda ya fi mu yawan gonakai gonakanmu sun fi na kowa
وكان أحدنا يكري أرضه ɗayanmu yakan ba da ƙasarsa haya فيقول هذه القطعة sai لي ya ce da wanda ya karɓi gonar kaga duk abin da za ka noma nan ɓangaren tonawa ne وهذه لك abinda kuma duk ka noma a nan to naka ne ko abinda duk ya samu a nan ɓangaren naka ne abinda ya samu a nan tonawa ne فربما أخرج الزهي wani lokacin sai ta yi wannan ya zama ita ce ta fitar ولم تخرج زهي wannan kuma ba ta fitar ba sai ya zama inda aka ce shine na mai gona nan ne ya banya ta kai amfani ya kai inda aka ce shine na mai aiki abu ya ki kaiwa
فنهاهم النبي صلى الله عليه wani وسلم lokacin kuma ya zama akasin haka inda aka ce na mai aiki shi ya kai inda aka ce na mai gona bai kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su ya hana su daga irin wannan saboda ta kunshi hadari Eh, duk wani akadi da yake akwai hadari a ciki musulunci yana ganin ba daidai bane to ko a tashi babu zazara'a نعم
akwai ta ɓangaren da zai iya halatta amma a ciki akwai wasu abubuwa wanda ta yi zama sun kaucewa shari'a cewa a sai abu musa cewa za a biya a hankali wannan shari'a ba ta hana haka ba kuma don cewa ai shi mai abin ma a sai da ya ƙari akan kuɗin shi ma shari'a ba za ta hana wannan kai tsaye ba نعم eh sai dai da wajen aka nuna man an yi da suna biyu wanda wannan sai ya zamo bai a tanifi bai a ci ga wannan in ku- yanzu za ka biya kaza amma in ba yanzu ba kaza za ka biya to wannan ya zamo bai a tanifi bai a ci wanda wannan ba daidai ba ne amma daman tun farko shi ya je wajen ne zai sai abin bisa cewa zai biya da kaɗan kaɗan ne shi ma wanda zai siyar ya san zai siyar ne bisa za a biya shi da kaɗan kaɗan to kaga kowa ya san a me yake ciki na'am kowa ya san me yake ciki shi yasa ta wannan bangaren sai ya zamo ba shari'a ba za ta hana ba Na'am.
amma akwai sharuɗan da ita shari'a la'alla da ake sawa a zuwa da shari'a za ta ga ba daidai ba ne so da yawa akan ce a ko nawa ma ka biya in ka kasa za a karɓe eh, ba to duk irin wannan shari'a ba za ta lamunci haka ba yawwa ba za ta lamunci haka ba Eh, amma dai wai zarar a yi to wannan ba abin hanawa ba ne in dai sharuɗan ba a ginc- ba a gicce sanadin da shari'a ba ta yadda da shi ba na'am to
bismillahir rahmanir rahim bismillahirrahmanirrahim wa qala shaykh muhiddin ibn arabi da shubidin ibn al-arabi al-hatimi ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi
qalillahi khulafa'un fi khalqihi Allah yana da wasu halifofi da ya sanya su a duniyan nan a